الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشي دقا وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ومدينة na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 16 ga watan uku a girgoriyar kalanda 2025 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah maɗaukakin sarki masa rahama a nan cikin fadar jihar gombe a nan kan titin mai tama yusuf sile a kuma nan anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratu al'ankabut kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha uku za mu tashi nambar aya ta sha hudu na'am
من همزه ونفخه ونفخه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون
na'am فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها Mm.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun turo annabi nuhu zuwa ga mutanensa fadabitha fihim alfa sanatin sai zauna a cikinsu tsawon shekara dubu illa hamsina aman sai dai hamsin ko sai dai shekara hamsin ma'ana ya zauna cikinsu shekara dubu babu hamsin shekara ɗari tara da hamsin kenan fa akhadhahum tufanu to daga ƙarshe dai duk gwagwarmayar annabi nuhu tsaki- tsaki- cikin tsakiyar waɗannan shekaru da cikin wannan shekaru ba su yi imani da shi ba har tufanu ya zo ya kama mutanensa wahum zalimuna ai bi ma'ana wahum kafiruna suna masu kafirce masa suna masu kafirce wa Allah ba su bi umarnin annabi nuhu ba ba su bi umarnin Allah ba ba su bi abin da annabi nuhu ya zo musu da shi ba kuma ya yi musu wa'azi babu irin kalar wa'azi malamai ma suka ce duk annabawa ba wanda ya amfani da zarfin zamani da zarfin makani da dare da rana da lokacin taruwa da lokacin da an kwanta bacci da lokacin da aka farka wajen yin wa'azi irin annabi nuhu قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا na'am فلم يزدهم دعائي إلا فرارا mhm, وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم mm, وأصروا واستكبروا استكبارا mhm.
ثم إني دعوتهم جهارا Mm.
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا me ya ce musu فقلت استغفروا ربكم bakum innahu kana ghaffara ya isa alaramma Allah madaukakin sarki ya ba mu labari akan annabi Nuhu a cikin suratu Nuhu na fata an fahimta qala inni da'awtu qaumi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara yace ya ubangiji na kira al'ummata dare da rana na musu wa'azi eh wa lam yazidhum du'ai illa firara kiran da nayi musu da wa'azin da nayi musu ba abin da ya kara musu illa gudu ma daga gare ni lokacin da nake bin su ina musu wa'azi su kuma gudu na ma suke yi maimakon ana wa'azi yana dan ratsa mutum yana dawowa yana dan yarda da abin da ake faɗa masa su kuma gwargwadon yawan wa'azin annabi nuhu gwargwadon yawan guduwa da suke suna ɓuya ba sa ma san ganin shi wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ya ce wa'inni kuma ni ka ganna nan ya Allah kullama da autuhun duk lokacin da na je ina musu wa'azi eh litagfira lahum dan ka gafarta musu ka ji kansu kai musu rahama ja'alu asabi'ahum fi adanihi sai su sanya yatsunsu a cikin ramin kunnansu yasa malamai suka ce in Allah ya jarrabe ka kana kin masu wa'azi to ana tsorace ma karka zama irin mutanen annabi nuhu mutum ya zama daga ya ji ana wa'azi shi kuma inda hankalinsa ke tashi shi ne ji ana jan ayar Allah ana fasarawa ya zama inda hankalinsa ke ɗugunzuma ya tashi ya ji ana bayanin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ji inda ya tsani magana ba magana da ya tsana ya irin ya ji ana jawo aya ko ana jawo hadisi to ana tsorace wa mu irin mai irin wannan ɗabi'ar kar ya ɗauki ɗabi'a irin ta mutanen annabi na fata an gane shine wani kullama da autuhum li tagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim he su sanya yatsun su ma a cikin kunnuwansu su toshe wastaghshaw thiyabahum kai me babban riga ma sai tattaro ta gaba ɗaya sai kudundune kansa wai baya so ya ji wa'azin da ake masa wastaghshaw thiyabahum wa asarru wa menene wa asarru wastakbaru istikbara suka dinga buya suna kauce ma hanya ta wastakbaru suka yi ta girman kai istikbaran asalin girman kai duk abin da na faɗa musu suna ganin sun fi ƙarfin wannan abun ni ba zan nuna musu yadda ake zaman duniya da yadda ake bin Allah da yadda ake kaza ake kaza ina fata an fahimta don haka ya kira su da safe ya kira su da rana ya yi musu wa'azi a asirce ya musu wa'azi a bayyane duka kai daga ƙarshe dai sai annabi nuhu ya kai ƙarar waɗannan mutane gurin ubangiji ya ce ya ubangiji na waɗannan mutanen fa sun ƙi Allah maɗaukakin sarki ba mu labari kan annabi Nuhu annabi Nuhu da ya ga yayi wa'azi da zarful zamani da zarful makani da duk wani abin da zai gaya mutanen nan ya gaya musu sun ki su ɗauka sun ki su yi aiki sai ya ce ya rabbi ya ubangiji la tazar ala ardi min al kafirin da yara tunda dai haka ne ka ruguza gidan kowane dan iska kawai duk wani gida na kafiri kawai ka ruga ka rusa shi la tazar ala al ardi min al kafirin da yara sai ce innaka intazarhum domin Allah idan ka bar su ana ganin kamar abin tausayi ne kar a halaka su aka bar su yudillu ibadaka waɗanda ma suka ɗanyi imanin mutum arba'in ko mutum tamanin ɓatar da su za su saboda sun fi su yawa ko da ƙarfi za su sa su dole he sun koma kan addinin iyaye da kakanni ina fata an gane su za su ɓatar da su sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sun fi su technology sun fi su wadata sun fi su kuɗi sun fi su komai don haka hallaka su za su yudillu ibadaka wala yalidu kuma matsalar ita ce su ga su da yawa da matansu da komai to za su yi ta hayayyafa to ba za su haifa ba kuma illa fajiran sai fajiri kafaran masu yawan kafircewa Allah to tun da haka ne Allah ka ragargaza su ga baki daya
Mm. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه الشمس
Allah ya ce fafatahana بأعيننا جزاء لمن كان مؤمنا na'am ولقد تركناها آية فهل من مدكر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fafatahana abwaabas sama'i bima'in munhamir sai muka buɗe ƙofofin sama da tafashashen ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ruwa mai zafi ruwan sama aka yi musu na bala'i Allah ya ce sai muka ce sama duk ta bubbuɗe gaba ɗaya kawai sai muka kuzo musu ruwa ina fata an fahimta fafatahana abwaabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan Allah ya ce kuma muka sa idan dunan marmaro na ruwan ƙasa su ma suka fukkule suka faffarke suka tsatsage faltaqal ma'u ruwan sama ya sauko na tsasa ya tsurto sai suka haɗu kawai ala amrin qad qudir Allah ya ce akan al'amarin da mun riga mun kaddara shi mun riga mun zartar da shi mun riga mun bada umarni shi ku annabi nuhu da yanda suka yi imani Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahi sai muka ɗauke shi akan ma'abociyar katakwaye da alluna ita ce jirgin ruwa kenan na fata an fahimta wa dusur da kuma kusoshi wato jirgin ruwan da ya yi ya buga masa kusa tsakanin katako da katako a hada a buga kusa Allah ya ce sai muka ɗauke shi akan wannan jirgin ruwan eh wa hamalnahu ala zati alwahi waɗansu sai ce tajiri bi a ayunina sai ga jirgin ruwan gwargwadon yadda ruwan ke taruwa gwargwadon yadda take yin sama ita kuma tana tafiya akan jirgin ruwa akwai abin nan akan ruwa bi a ayunina akan idanunmu muna kallanta Allah ce jaza'an sakamako ne liman kana kofir ga wanda ya kafirce wa Allah yake yin abin da muka ce na fata an fahimta Allah ya ce wa taraknaha walaƙad taraknaha ayatan hakika mun bar wannan jirgin ruwa ya zamanto aya fa hal min muddakir akwai wanda za su yi nazari da tunani su ɗauki darasi daga al'amuran mu ko kuma babu to shi yasa za mu zo mu ji malamai suka ce da Allah ya ce wa taraknaha ayatan kamar yadda nan ma anan ma ya zo fa anjaynahu wa ashabas safina muka tseratar da hi da hi da ma abota menene wannan jirgin ruwa sai Allah ya ce waje an naha ayatan lil alamina kaga an ce a can ma an ce wa taraknaha ayatan eh liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fa hal min muddakir da hakika mun barta ta zamanto aya ga waɗanda suke so su wa'azantu ko suke so su gane kudirin Allah da ikon Allah to anan ma sai Allah ya sake cewa mun barta ta zamanto aya ga talikai to sai malamai suka yi maganganu guda uku akan wannan magana shin me ake nufi da cewa mun batta ta zamanto aya shi ne malamai suka baka su kashi uku wasu malamai suka ce ana nufin an batta ta zamanto aya tun daga lokacin lokacin annabi nuhu har zuwa farko farkon turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan jirgin ruwa Allah bai batar da ita ba kuma ka duba tsawon tazarar shekaru tsakanin zamanin annabi nuhu domin shine manzo na farko da Allah ya fara turowa a lokacin da ba Allah bai turo shi ba ba ma shirka a duniya farkon zuwansa ne aka fara shirka aka fara bauta wa ya'uka da yagutha da nasra da sauransu an gane to tun daga wancan lokaci Allah ya ce mun bar wannan jirgin ruwan har zuwa turo annabi Muhammadu tana nan akan wannan dutsen da ake cewa dutsen judi da yake kasar iraki ina fata an gane to wannan shine magana ta farko na'am aka rama ka.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود Mm.
وقيل بعدا للقوم الظالمين wakila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru kuma wastawat 'ala al-judi Allah ya ce muka ce sama zubo da duk ruwan da yake cikin ki kasa ke ma bule ki kwaranyo ki feso ki watso ruwan da ke cikin ki ina fata an fahimta wa qudiyal amru aka gama duk wani al'amari na kafiran nan muka hallaka su wastawat alal judi ita kuma jirgin ruwan annabi nuhu da ita da wanda ta ɗauka mutum arba'in ɗin nan kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna sai muka ce ta je ta daidaitu akan saman dutsen judi domin bayan da aka gama ruwan malamai suka ce sanda gawawwakin kafirai da taɓo da laka duniya sanda ta jiƙe jagab gaba ɗaya ba inda za ka iya takawa kana durowa sai dai kai maka nutse sai Allah ya ce to ita wannan jirgin ruwa ta tafi wajen kan dutsen judi daidai lokacin da ruwa ya fara janyewa a ƙasa ita kuma ta daidaita akan wannan dutsen kar ta sako ƙasa wastawat alal judi Allah ya ce wa qila bu'udan lil qaumi zalimina sannan aka ce nisantuwar rahama ya tabbata ga mutane azzalumai Allah ka tsare mu daga azabar Allah wannan su ne mutanen annabi nuhu jama'a yadda Allah ya ragargaza su ya farke su da ruwa yi musu mutsu-mutsu ya sa malamai suka ce malaman zamaninmu na wannan lokaci suka ce irin wannan wato mamakon ruwa da ake yi na tsunami da ruwan da zaka ga an yi shi ya cinye gari suka ce wani nau'i ne wani bangare ne na kalar azabar da Allah ya yi wa mutanen annabi nuhu Allah ke mana ishara da hi cewa fa yadda su ma aka hallaka su da wannan mamakon ruwa wallahi ba dan addu'ar annabi Muhammadu ba mu ma da an hallaka mu da shi domin wani ruwan yadda za ka gani yana yi kai kasan cewa Allah ne ya turo shi wallahi yadda ka san yana magana da mutane idan kai nan wallahi ruwan ya bi ka da gudu sai ya cinye mutum in kai nan ma sai sake kwana ya bi ka ka je ka tambayi mutanen maiduguri a damunar bara suka ce tun da suke ba su taba ganin bala'i irin na wannan lokacin saboda ruwa ne yadda ka san wahayi aka yi mar ya zo shi ya yi wannan mamayar haka ya zo mamaye komai kai ka san kawai wani nau'i ne na masifa da Allah ya turo wa bayi to don haka babu wani abu da dan adam yake ciki wanda ba tarkon Allah bane ko kun san yanzu malaman kimiyya da fasaha suka ce adadin abin da yake tudun ƙasa na fili da jama'a bai kai ɗaya bisa goman adadin abin da yake duniyan nan na ruwa ba ma'ana gurin da ruwa ya mamaya a duniya ya fi yawa sama da gurin da ɗan adam ya mamaya ban gane ko kun gane ba gurin da ruwa ke zaune inda ya mamaye a duniyan nan in an kwatanta faɗinsa da yawansa ya ninka ya sake ninkawa ya sake ninkawa sau dubun dubata akan gurin da ɗan adam ya mamaye yake zaune a wannan gurin kaga kenan Allah ya ce na gabar ya taho na yamma ma ya taho ya su biyan kaɗai sun ishi duniya wallahi kar ma a koro na kudu da arewa ban gane ko kun gane ba niya na gabar da yamma kawai to amma a hakan dan adam yake kangara yake fandara yake abin da ya ga dama wa Allah wannan in Allah ya ga dama bishiyar da take kofar gidansa ba ita zama ajalin sa ɗakin da kake kwance a cikin Allah ya ce katangar gabar da ta yamma ku haɗe min shi a ciki wallahi sai an zo da kwana-kwana sannan a zaro ka jama'a haka ne ko ba haka katangar kudu da arewa ku haɗe mun shi wannan kuda da kake ga yana bu kana kaimar maka in Allah ya ga dama sai ya zama shine ajalin mutum kadangare wannan da kake raina shi in Allah ya turo shi ya hallaka ka wallahi abu mai sauki zai hallaka ka duk inda kake a cikin tarkon ubangiji kake sai dai bai ga damar kama ka ba yasa Allah ya ce afa aminu makarallahi wala ya amanu Allah ya ce afa aminu makarallah mutane sun yarda ne da irin kamungan ubangiji yadda mutane suke mu'amalarta na ubangiji kai ka ɗauka ba sa tsoron bala'insa idan ya turo shi ba sa tsoron uƙubarsa ba sa tsoron azabarsa yadda mutane suke mu'amalantar Allah Allah ya ce wala ya amanu makarallahi illa alqaumul fasiquna babu wanda suke amintuwa su sakankance da kamun Allah in ba fasikan mutane ba fasiki shine kawai yake hayaniya da bankaurarsa baya tunanin kowanne lokaci Allah na iya kama shi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن إنك بهم متين Allah ya ce sanastadrijuhum ina musu istidraji ne min haythu la ya'lamuna ta inda ba sa tsammani istidraji nace musu wa umli lahum ina musu talala mai kamar sake inna kaidi matinun Allah ya ce wallahi tanadi na yana da karfi fa mai zartuwa ne in na ga dama yanzu nan zan rugunsu ma komai in wargaza komai lokaci guda kuma kowa ya rasa ina zai sa kanshi saboda haka wallahi mu ji tsoron Allah kaga dai shekara dubu ba hamsin annabi nuhu yayi ba abin da yake sai wa'azi ba abin da yake sai kira ba abin da yake sai kaza malamai suka ce wannan Allah na gaya wa annabi Muhammadu ne tasliyatan lahu saboda rarrashin manzon Allah yasa a wani guri yace fa in fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير Allah ya ce fa in kadzabuka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in sun ƙaryata ka sun ƙi karɓar sabonka sun ƙi karɓar sunnarka suna yi wa addinin ka jafa'i da bala'i da masifa suna ƙaryata abin da ka zo da shi to kai hakuri faqad kuzziba rusulun min qablika an ƙaryata manzanni da yawa kafin zuwanka ya kai annabi Muhammad ja'u bil bayyinata kuma su ma waɗancan manzannin sun zo da hujjoji da dalilai والزهري sun zo da littattafai wal kitabil munir da kuma littafi mai haskawa ثم أخذت الذين كفروا na'am فكيف كان نكير Allah ce thumma akhadhtu alladhina kafaru daga ƙarshe dai sanda ba ma san kama kafiran nan mun fi so su shiryu Allah ya ce amma wallahi sanda abin ya kai mu ga kama su thumma akhadhtu alladhina kafaru sannan muka kama waɗanda suka kafircewa waɗannan annabawa da waɗannan manzanni Allah ya ce fa kaifa kana nakir ya kake ganin yadda uqubata da yadda kamuna yake da yadda tattalina da tanadina yake idan na tashi kama arna ba sa sharewa idan na kama su na fata an fahimci magana yasa Allah madaukakin sarki ya gaya manzan Allah yace walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul
لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون sai yace me فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين wa abudu واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙar na alamu wallahi mun sani Musa Allah in ji Allah yana gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna wallahi kirjinka na yin kunci zuciyarka na bugawa komai naka baka samun nutsuwa saboda bima yaquluna saboda abin da suke gaya maka su faɗa maka kai mawaki ne su ce maka kai matsafi ne su ce maka mata ka zo nema su ce mulki kake nema su ce kuɗi kake ake baka wasu ne suke ɗaukar ɗawainiyarka da nauyinka ka zo kake musu waɗannan waɗannan maganganu yasa dan ka ce wannan ke ɗaukar nauyin an gaya manzan Allah ma cewa wannan yake ɗaukar nauyinsa ko ba haka bane dan ka ce wasu ne suke ba mu kuɗi an gaya manzan Allah ma dan ka ce mun zo ne kawai duniya muke nema ai duk ba dan Allah suke yi ba kawai suna yi ne dan su yi suna Allahu akbar an gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gaya mai gidanmu gado muka yi na fata an fahimta gado muka yi dan haka ba- irin ka suna nan a wutar jahannama kuma wallahi kai ma an kai wasa sai ka bi su domin lokacin da kake gaya wani mai da'awa magana abin da ya kamata ka tuna tambayar kanka ya kamata ka yi shin shi kake gaya wa magana personally eh to wannan da ɗan sauƙi da ɗan dama-dama to amma abin tambaya me yasa san da yana jan aya da hadisi sannan kake gaya mar magana kaga magana za ta iya ɗaukar salo na biyu shine kana nan abin da yake karantawa ne magana to Allah zai loda ka a layin waɗancan kakannin naka an gane maganar da kyau ko shine matsalar in ka zo kana maganganu irin wannan ka dinga tuna wanda kake gaya magana nan me yasa kake gaya mar wannan magana akan me saboda ya ja aya saboda ya ja hadisi saboda ya je kaza ba daidai bane kaza kafirci ne saboda ya ce kazan ku bid'a ne ku daina ku ji tsoron Allah annabi ya hana annabi bai ce ayi ba shi yasa kake gaya mar baƙaƙen maganganu eh to wallahi ka yi hankali Allah zai loda ka a layin waɗancan kafiran na farko saboda su ma annaba ai ayoyi suka ba da hadisai aka gaya musu bakar magana ko ba haka bane kaga kenan idan ka gaya waɗannan su ma ka gaya wa abin da suka abin da suka faɗa abin da annaba suka faɗa aka gaya musu su ma shi suka faɗa ka gaya musu وإذا مروا بهم يتغامزون to ka ji ko وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين na'am وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون wa ma وما أرسلوا عليهم حافظين yaushe za mu rama alaran ma فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
Mhm.
على الأرائك ينظرون hal هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Allah ya ce wa idza marru bihim yatagamazuna idan muminai suka zo suka wuce da kuma wanda suke riko da addini da wanda suke karantarwa da wanda suke harkokin addini ya tagamazuna sai a dinga yi musu zunde ana musu shega ana musu shega ana musu shegantaka ko wa idan qalabu ila ahlihim idan kafirai da munafukai suka koma cikin iyalansu in qalabu fakihina sai su koma suna cikin farin ciki suna cikin jin daɗi suna kyalkyala dariya wa masu riko da addini ina fata an gane in qalabu fakihi wa idza ra'awhu in ma suka hango mu'mine ko masu riko da addini ko masu cewa ai gyara ko masu cewa ai kaza ku duba ku ga irin iskancin da aka dinga wasu malam daurawa saboda sun zo sun ce su murja kunya da su ji fresh ko dai su daina shegantakar da suke ko kuma su bar Kano ko ba haka bane sai gashi har comedy ake yi ana abin nan wai ga yan hizba sun kamo wani ga kaza sun yi kaza ana comedy ana musu iskanci ana musu shegantaka shegantaku na minar ja'irina na rantse da Allah duk wanda ya kalli wata sima ta addini ko ya kalli wata sha'ira ta addini ya yi mata izgilanci wallahi tallahi hukuncinsa ɗaya da waɗancan kafiran na farko ya sa Allah ya ce la ta'ata bi roƙa duka fartun ba da imaninku kar ku kawo min wani uzurin komai ku ce ai wasa kuke ku ce ai wallahi ku ba ku san abin haka ƙarya ne Allah ya ce ƙarya kuke wallahi ban yadda ba kar ku kawo min wani uzuri kad kafartum ba da imanikum kun zama arna bayan da kuna da imani to kai yanzu in ba ganganci ba ta yaya za a yi mutum ya kas- ya sa- ya sakewa bakinsa ko gabarsa ta aikata mar abin da Allah zai fitar da shi a da'irar musulunci malam to amma yanzu haka mutane suka mai da addini suka mai da masu addini suka mai da masu karantarwa suka mai da malamai suka mai da kaza yanzu ka ɗau- ka dubi malam idris abdulaziz malam idris abdulaziz din nan ɗaya ne daga cikin malaman farko da ake kyautata musu zaton wallahi tallahi wannan mutumin zai gama da duniya lafiya insha allahu ta'ala yana daga cikin sauran waɗanda suka rike gaskiya da tauhidi da aƙida da sunnar manzon Allah amma yanzu ka duba yadda aka ɗauki wa'azozinsa ake komedi da shi ya ɗauki wa'azinsa sai a saka sai a sa gwaigwai sai a tuntsira dariya sai a ɗauko wa'azinsa sai a saka sai a sa gwaigwai sai a tuntsira dariya wallahi in dai kana tuntsira dariya wa hadisan da malam idris yake karantawa ne da ayoyin da yake ja da maganganun addini da yake faɗa don a gyara al'amarin addini da sunna wallahi tallahi baka bi na bahi rantsuwa ka zama kafiri in dai waɗannan abubuwan da yake faɗa kake tuntsirawa dariya wallahi tallahi ka kafirta ka je ka sake wankan tsarki ka dawo cikin addinin musulunci kuma in matsala ce waye ne bai da matsala a duniyar nan jama'a daga malamanmu har ɗalibanmu gaba ɗaya waye bai da matsala ba sai dai in tawana ta bayyana tawana ta buya ba ba wani malami a duniyar nan da za ka ɗaga shi ka ce bai da damuwa babu shi in kuma akwai malamin ka da bai da damuwa har ni da nake ma magana har ni da nake ma magana ni ma ina da tawa matsalar Allah ya gyara mun kawai shine kawai ka yarda da wannan billahi lazihi ne zaman ka lafiya so dan malam izu yana da matsala to waye bai da matsala ko dan tasa ne ta fito fili saboda ya cika magana in aka yi abin da ba daidai ba sai yayi magana in an saba wa qur'ani sai yayi magana in an faɗi maganar tauhidi aka karya kar gashin bayan kalmar la ilaha illallah sai yayi magana shikenan sai ya zama yana da matsala wai yau mutane sun ɗauka wanda suka jajirce suna koya musu addini irin na mutanen farko addini irin na annabi muhammadu addini irin na sahabbai na da na asali wanda allah ya saukar wai su ne masu matsala a yau wallahi mu ji tsoron allah kowa ya kokari ya gyara yadda malam idris ke wa'azi a guji shirka haka kai ma ya kamata ka zama yadda ya ce a rungumi sunnar manzan allah haka kai ma ya kamata ka runguma to da kai da shi a lokacin sai kowa ya tsira amma shi yanzu ya gama nasa daidai gwargwado yana kiyayewa kuma sannan shi ya faɗa ya kuma gama yanzu kai ne da kake tuntsira dariya a maganganunsa kai ka saura ko ba haka bane jama'a Allah ya sauwaƙe da haka Allah ya ce wa idza marru bihim yataghamaz wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhal idan suka gansu sai su dinga cewa kaga batattu can wai masu da'awa ne batattu wai wanda suka rike addini su ne batattu ba su waye ba ai waye yanzu yau za ka tsaya kana wani riko da addini ka tsaya ka wani tsaye da gemu kana wani ɗage wando ka tsaya kana wani bin sunna wai daga an kira sallah a ganka a masallaci ai an wuce wannan zamanin ai yanzu salloli biyar za ka haɗa tun daga asuba har magariba ko har isha sai ka tashi a cikin minti talatin sai ka buge su gaba ɗaya yawa subscription kenan subscription kenan sub kenan ko Allah ya sauwaje ai a haka ake ake bige su kawai sai a bige su ai wayewa yanzu ta kai baka zuwa jami'i sai zaka tsaya kana biye jami'i jami'i a ganka a masallaci ya kai matakin fa da a wasu kasashe da aka saka wa musulunci ido akan saka jami'an tsaro da wasu mutane CIDs masu zuwa su tsaya a bakin masallaci in dai aka ga wani matafi duk sallar da aka kira zai shigo masallaci za a ce to ku samar ido eh wannan yana da yana da tsananin rukun addini don haka a samar ido na rantse da Allah idan tsananin rukun addini matsala ce to na hannu fil bilkilati ila yawmil qiyamati muna nan a cikin matsala daga nan har kiyama ta tashi in dai riko da musulunci da riko da sunnar annabi Muhammadu wannan shine matsala a gurinku wallahi muna cikin matsala daga nan har kiyama ta tashi saboda haka kai hankali da 'yan duniya za su halaka ka za su kai ka su baro ka za su saka ka rabu da Allah kuma su ba abinda za su iya maka ba abinda za su iya ma duniya da lahira ba abinda za su iya tsina nama to irin waɗannan wa'azozin za a ji kafirai sun yi wa annabawa karan tsaye to yau an wayi gari da yawa daga cikin al'ummar mu tana yi wa masu da'awa da masu riko da addini wannan karan tsayen haka ne ko ba haka ba suna ganin cewa wannan shi ne wayewa wannan shi ne cigaba a same ka a cikin 'yan iskan gari a same ka a cikin waɗanda ba su da mutunci wanda suke gaya wa malami bakar magana su sha kwana wanda za su yi abin da suka ga dama addini su zauna lafiya ce ai wani da kake ganin sa ai jarumi ne ai nan a gaban mu nan ya bamban kawo malam wani ashar wannan ita ne jarinta yau har a gida ana bambanta tsakanin mai riko da addini da wanda bai da riko da shi sai kaga mutumin da ya taso a gidansu yana riko da addini sai kaga da uwar shi da uban hidu sun tsare shi in dai zai faɗi gaskiya ko zai ce mama kaza ɗin da ake ba daidai bane ina ganin kaza shi ne sunna a yi haƙuri cikin lumana fa ba faɗa ba wani hantara nasiha ta gaskiya da gaskiya to a cikin gidan shi aka tsana shi ne wanda ba a ba shi dama wanda ake ba wa dama ake sakewa fetsararren gidan wallahi kwanakin baya akwai wani bawan Allah daga yola ya buga mun waya jama'a mun kai kusan minti arba'in muna magana da idan ya matsa mun kusan kwana uku yana so ya magana da ni ina ta bauɗewa saboda na lura maganar sana da tsayi mu kuma gamu da abubuwa kana wannan baka gama ba wancan ya shigo daga ƙarshe dai ya mun wata magiya na cewa in ina yi wa girman Allah na saurare shi maganar da yake tafi da ita tana da muhimmanci sai na ware lokaci ni da kaina sai na kira shi na ce bawan Allah ne matsalarka wallahi da ya karanta min matsalar da yake fama a gidansu sanda na gagara tsaya tahi daga inda nake zaune kuma ba wata matsala ba ce kawai shi Allah ya yi shi mutum mai riko da addini kuma Allah ya yi shi mai kulawa Allah ya yi shi mai son a yi gaskiya akwai ƙannansa guda biyu da mace da namiji su kuma su ne fetsararru 'yan iskan gidan ya ce abin da ya fi bashi haushi shine uwar shi za ta kira shi ta tilasta shi ya ɗauki kuɗi kuɗi masu yawa babban mutum ne ɗan kasuwa wanda yake harkokin dukiya ba kaɗan ba ya ɗauki kuɗi masu yawa ya ba wa waɗannan yaran ƙannansa kuma su je su yi shaye-shaye da iskanci da kuɗin kuma gobe su aka dawo wa uwar ta ƙara kiran hita ce in baka ba su ba zan tsine maka albarka wallahi tallahi alaramma su ne fetsararrun gidan amma su ne masu faɗa a ji a gidan yau gidajenmu da yawa sun dawo haka duk wani kimtsatse a gida sai ka gaba shi ne iyaye suke mai da hankali a kan shi ba to wannan ba karamin tashin hankali ba ne da haka allah ya ce falyomar da zina amanu min alkufari ya hakuna akwai ranar ƙin dillanci wai ranar da rigar mai gari ta ɓata to ranar babu sai da riguna a garin dan lalle za a tattaro duk wanda aka gan shi da gwanzo yana yawo to za a tattaro shi a ce ina mai rigar mai gari ku ne kuke sai da riguna rigar mai gari ta bata to Allah ya ce fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhakuna akwai ranar da su kuma muminai in Allah ya yarda mu ne da mu da ku insha Allah ta'ala Allah ya ce akwai ranar da su kuma muminai min al kuffari da kafirai yadhakuna za su yi ta tuntsura musu dariya su ma alal ara'iki yanzuruna suna kan gadajen su na aljanna suna kallon juna suna jin daɗi suna annashuwa sai Allah ya ce hal fi wibul kuffaru ma kanu yaf'alun yanzu dan Allah abinda kafirai suka aikata ya zama musu abin arziki ko kun yi dariya a duniya ko kuma an muku dariya a lahira ai gara ka bari amma dariya a duniya kai kuma in ka je lahira ka yi dariya kai ma ko amma a ce kai ne kai dariya a duniya kai kuma a je lahira ana ma dariya ai lamar ya baci Allah ka tsare mu daga dariyar lahira ka tsare mu daga ai mana dariya a lahira Allah ka sa mu ne wanda za mu yi dariya a lahira ya Allah Allah ce hal fudul kufaru ma kanu yafalun yanzu don Allah abin da kafirai suka aikata ya zama musu abin abin abin nan abin a zo a gani shine a can Allah ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna mun sani ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa abin da suke faɗa maka yana damunka yana kuntata maka bai ma daɗi amma fasbir menene fasabbih bihamdi rabbika wa kun mina sajidina Allah ya ce kai ta tasbihi tare da godewa ubangijinka kai ta shiga masallaci kana sujjada wa abudu rabbaka kai ta bautawa Allah hatta ya atiye ka laqinu har sai mutuwa ta zo maka dan haka idan an bata mariya an gwagudo masallaci kana zuwa ɗayan biyu ko ka rungumi qur'ani ko kuma kai kabbara ka fara nafila wallahi kafin ka sallame raka'a biyu wannan bacin ran ya tafi duk wanda ya fusata ka taho ɗakin Allah ba shi kenan ba duk wanda ya taɓo ka taho ɗakin Allah na farko ka samu farla guda uku na farko ka taho inda nutsuwa take shine ɗakin Allah
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن
Allah ce allazina amanu wa taqma innu qulubuhum li dhikrillah lalle wanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa ne da ammaton Allah dan haka daga hankalinka ya tashi taho masallaci ko ka fara sallah ko ka fara karatun Qur'ani to shine annabi Muhammadu Allah ya gaya masa anan yace mun sani abinda suke gaya ma yana kuntata ma yana damu ya ce la'allaka bahi'un nafsaka hakika wani lokaci kana tunanin har kana jin ka barka wato wahalar da kanka ko ka illata kanka Allah ya kunu mu'minin saboda ba su zama mu'mine ba abin yana damun ka saboda sun ƙi su yi imani shi annabi yana ganin in sun yi imani ne sun yi tsira su kuma ba su gane ba to sai abin yana damun annabi Allah ya ce mun sani abin nan yana damun ka baka jin daɗi eh da haka ka kwantar da hankalinka ka yi abin da ya kamata kawai saboda haka mai da'awa ya ci gaba da karantar da mutane da zagi da yarfe da ƙananan maganganu da surutai da sharri an yi irinsu wa annabawa da yawa kai an daki annabawa ma an kashe su an musu ba irin sharrin da ba ya musu ba ku duba dai daraja irin ta annabi muhammadu amma sanda ta kai matakin da aka yi wa matarsa kazafin zina shi dai an ga babu yadda za a yi ma a faɗi maganar a kansa har ma wani ya yadda to sai aka saɗaɗo ta gefe sai aka ce matarsa kuma da aka tashi sai aka zaɓi matar da ya fi so a duniya wanda ƙarar ya fito ya faɗa wa duniya na fata an fahimta sai aka ce ta yi zina me duk abun shine ya zo da addini yana karantar da mutane wannan sharri za a yi mar a wargaza wannan da'awar to wannan abin da kaga ana wa malamanmu nan abin da ake bukata kenan ya za a yi ne wannan abin da ka dage cewa sai mutane sun yi ya za a yi a nuna wa duniya kai mutumin banza ne ta yadda za a jefar da wannan abin da kake faɗa shine kawai bukata in Allah ya yarda ba za su yi nasara ba insha Allah ta'ala za a ci gaba da karantar da Qur'ani za a ci gaba da karantar da sunnar manzan Allah kuma Allah zai ci gaba da tsare mutuncin malamanmu insha Allah ta'ala insha Allah duk abin da zai faru sai dai ya zama jarabawa kuma za mu ci jarabawa in Allah ya jarrabe mu da ita ya Allah duk lokacin da zaka jarrabe mu da wani abu komai girman sa Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawar ya Allah duk lokacin da wasu makiya na addininka da musuluncinka da sunnar manzanka suka samu ƙyar dama a kanmu ya Allah muna roƙonka ka sa wannan damar kar ta sa gwiwar mu ta sace ya Allah Allah ka sa ta zamanto wani ƙarin gishiri da magi da tattasai da attaruhu da albasa wajen ƙara ɗumama abincinmu na da'awa da sunnar manzan Allah ya Allah to wannan shi ne saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin wannan aya cewa fa anjaynahu muka tseratar da annabi nuhu wa ashabas safinati muka tseratar da mutanen jirgin ruwa Allah ya ce wa ja'alnaha to shine muka ce wa ja'alnaha ayatan din da maganganu guda uku akai magana ta farko cewa Allah ya bar wannan jirgin ruwan ta zama aya ma'anar hakan ita ce wato Allah ya bar jirgin ruwa tun zamanin annabi Nuhu shekara dubunnai har zuwa farko farkon turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa jirgin ruwan tana nan akan dutsen judi kamar yadda dazumin karanta kamar yadda alaran ma ya jawo mana ina fata an fahimta to wasu suka fassara cewa waje annaha ayatan lil alamin da ma'anarsa kenan wasu kuma malamai suka ce a'a waje annaha ayatan lil alamin a ita jirgin ruwan an batta ta zamanto alama domin ma'anar aya da larabci shine alama to mun batta ta zamanto alama da za a ainihin wato amfana da ita a gaba don haka ita wannan jirgin ruwan na annabi nuhu ita ce jirgin ruwan farko da aka fara kirawa a duniya so daga ita ne sauran mutane suka kwaikwayi jirgin ruwa na fata an gane so ya suka gano alamar yin jirgin ruwa shine daga jirgin ruwan annabi nuhu suka fahimci alamar yadda za su kera shine ma'anar waje allaha ayatan na fata an gane fassara ta uku kamar yadda ibnu jarir shi kuma ya zaɓi wannan fassara kamar yadda malamai suka faɗa shine ai waje allaha sai muka sanya ta menene suka muka sanya ai al-akhzata wannan kamun ba an ce fa a tufanu ba sai tufanu ya kama su sai malamai suka ce waja'alnaha ai waja'alna tilkal akhdata sai muka sanya wannan kamun na tufanu da ya musu ayatan alama ce lil alami daga waɗanda suke sauran talikai wato kowa ya shiga taitayinsa har yanzu idan Allah ya ga dama na iya yi wa mutane ukuba da tufana kamar yadda yi wa mutanen annabi ina fata an fahimta so wannan shine ma'anar abin da wasu malamai suka ainihin wato faɗa muna da sauran lokaci alar ma muje jana gaba na وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا na'am إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا na'am فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون na'am وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Ibrahima tuna kuma da annabi Ibrahim ma'ana an gama faifayin annabi Nuhu kenan ko za kuma a shiga faifayin annabi Ibrahim ya ce wa Ibrahima tuna kuma da annabi Ibrahim idh qala liqaumihi lokacin da ya gaya wa mutanansa ubudullaha wattaqu ku bauta wa Allah kuma ku ji tsoron Allah wannan shine abin da ya kamata ka bauta masa cikin jin tsoronsa shi tsoron Allah ana jin tsoronsa ne saboda abu guda biyu don kwaɗayin rahamarsa da kuma tsoron wane ne azabarsa wannan shi ne zai sa ka ji tsoron Allah to shi yasa ba a haɗa tsoron Allah da tsoron wani ɗan adam domin waɗannan abubuwan guda biyu Allah ne kaɗai ya mallake su kuma don su ake jin tsoron shi to idan ka ji tsoron ɗan adam irin yadda kake jin tsoron Allah shin ɗan adam yana da waɗannan abubuwan guda biyu to kaga kayi shirka kenan ko kayi ashirku fil khawf kenan ko ashirku fil mahabba don malamai sun ce akwai ashirku fil mahabba akwai kuma ashirku fil khawf shirka a cikin so shi Allah ana son sa ne saboda yana da rahama kuma shi ya halicce ka shi ma kaza shi ma kaza shi yasa kake son Allah ko ko ba haka bane to in ka kwatanta san da kake wa Allah da san da kake wa dan adam to shi ɗan adam yana da wannan rahamar yana da wannan halittar da ya maka babu to kaga wannan so naka ya zama shirka kenan ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ya isa alramma Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan daga cikin mutane akwai wanda za ka ga sun riki wasu koma bayan Allah kishiyoyi ne na ubangiji yuhibbunahum ka hubbillah suna son su yadda suke son Allah Allah ya ce wallazina amanu su ko wanda suka yi imani ashaddu hubban lillahi sun fi tsananta soyayya su ne ga Allah sama da soyayya ga wani ma'ana ba sa iya hada son da suke wa Allah da son da suke wani ya zo daya ina fata an gane saboda haka lalle lalle mutum ya ji tsoron Allah bisa ga tsoron azabarsa da kuma kwaɗayin rahamarsa da haka ya ce wata ƙuhu ku ji tsoronsa kuma khairul lakum in kuntum ta'lamuna lalle hakan alheri ne gare ku in kun kasance kuna da sani akan haka annabi ibrahim ya gaya mutanensa sai ce inna ma ta'buduna min dunillahi awthana ku sani cewa kuna bauta wasu koma bayan Allah ne a matsayin gumaka wa takhluquna ifkan kuma kuna halittar ƙarya ku sassaka abu kuma ku zo ku bauta mar kai ka ji wani rashin kan gado malam da sakarci kai ka sassaka abu kai ka kera shi kai ka shafe shi da mai kai ka saita mar hannu da kafa da komai kuma sannan sai ka zo ka jingine shi ka ce a bamu ya ya ya wannan gunki a taimake mu a bamu haihuwa a bamu kuɗi a bamu kaza wannan wani irin hauka ne malam ka sassaka abu ka kera shi shine wasu sahabbai bayan sun musulunta suka zauna suna dariya suna tantsara dariya wata rana sun kera Allah irin na dabino dabino aka kawo sai suka bare suka cire kwallon na fata an fahimta suka dan siyayyafa man ruwa suka kirba shi sai suka sai suka abun nan sai suka kera Allah da za su bautawa da wannan dakakken dabinon kirbabban dabinon wata rana sai tafiya mai nisa ta kama su suka dauki ruwa suka dauki abinci suka kama hanya duk inda suka sauke zango sai su sa wannan Allah a gaba ya su bauta masa sai su yi gaba ana cikin tafiya sai abinci ya kare sauraruwa na fata an gane sauraruwa to shi ne ɗaya daga cikinsa ya ce to ya za a yi ne ya ce to ya za a yi kuwa ya ce ya za a yi kuwa to shi ne ya ɗaya ya ce kawai mu ba wa Allah haƙuri mu cire kafasa kwaya ɗaya ina suka ce to Allah ka yi haƙuri wallahi yin wa ta kashe mu da haka ka yi haƙuri in mun koma gida ma miyar ma da kafarka kawai suka sa hannu bal suka balla kafar Allah kawai suka raba ta biyu suka cinye suka sha ruwa tafiya ta tafiya a biyaki cewa na tauriya dai ya ce ya kuwa ce mu ƙara ballo ɗayar kawai suka sake ballo ɗayar suka ce to Allah ka yi haƙuri yanzu mun koma kafa biyu kake bin mu mun cinye kafar farko yanzu mun cinye ta biyu kafin dai ka ankara gaba ɗaya Allah sun cinye ki gaba ɗaya ya ce billahi lazi bai dawo suka ce ba su dawo hayyacinsu suka gane sakarcin da suka yi ba bayan sun musulunta idan suka zauna suna taɗin suna ta tuntsira dariya akan cewa kai sun ga sakarci a nan billahi lillahi wanda kake bautawa kuma ya zama abincinka na fata an fahimci magana to shine anan ma Allah yake cewa taqluquna ifkan kuna halittar abin da yake kiran ƙarya ne ku halicci abu kuma ku bauta mar na fata an fahimta innal ladina ta'buduna min dunillah Allah ya ce lalle waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah la yamlikuna lakum rizqan ba za su iya halitta muku arziki ba na fata an fahimta yasa wani guri yace in tad'uhum la yasma'u li du'a'akum تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم wa yawmal qiyamati ويوم القيامة يكفرون بشرككم Mm.
ولا ينبئك مثل خبير Allah ce in tad'uhum in ma kun kwarma musu kira la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran da kuke musu duk wanda yake bauta kowa bayan Allah ya san haka wallahi kawai kangara ce da shedan kangara ce da shedan amma ya sani baya jin kusa baya amsa masa tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u kuma mastadabu lakum Allah ya ce kuma ko da sun ji ku ba za su iya amsa muku kiran ba to dan Allah me ya amfanin kiran wanda ba zai amsa ma ba yanzu mutum ne yana kan hanya yana tafiya ka gan shi ya gan ka kana ta kwada mar kira yaki kula ka dan Allah mai amfanin ƙara ci gaba da gidansa babu to Allah ya ce ko sun ji kuma ba za su iya amsa muku kiran ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum babban matsalan shine in kiyama ta tashi kuma za su ce su ba su san ma kun bauta musu ba wala yunabbi'uka mithlu khabir kuma ku sani ba wanda zai baka labari sama da wanda yafi kowa sanin matsala shine Allah shi yasa a wani guri yake cewa la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basid kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bi balighihi yace wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal waɗanda kuke bauta koma bayan Allah Allah ya ce la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa muku da komai ba illa ka basid kaffaihi ila al-ma'i sai dai amsawar mutumin da ya zo jikin rijiya jama'a mai gaba goma ko ashirin ko talatin ko hamsin ko ɗari sai ya zo ya nika mata hannu ya ce ruwa taho kuna da ruwan zai zo ba zai zo ba ai ko ko- robar faro ka ajiye a gabanka kama buɗe murfin kai masa haka ka ce ruwa biyo nan ka shiga bakina zai yiwu ba zai yiwu ba Allah ya ce to in dai ka yadda in ka zo ka miƙa wa rijiya hannu ka ce ruwa ya taho ba zai zo bakinka ba in ka yarda ka buɗe kofar robar faro ka miƙa masa hannu ka ce taho bakinka ba zai zo ba to ka yarda duk abin da ka kwarma wa kira cikin wanda kake bauta wallahi ba zai amfanar da kai ba shine illa ka basu da kafaihi ilal ma'i li yabluga fahu sai dai karar amsawar mutumin da ya miƙa hannu ga rijiya ya ce ruwa ya taho bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bi balighihi wallahi ruwan nan ba zai zo ba sai ya ce wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal addu'ar kafirai bata zama face cikin bata jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko saboda haka an nuna mun lokaci wannan ja za mu tsaya a kansa ba mu karasa shi ba mun yi kwanan jeji kenan in ji hausawa ko saboda haka ala ramma mun zo gobe sai mu tahi daga kan wannan kissa ta annabi ibrahim sannan sai mu karasa sauran bayanai insha Allah ta'ala kafin mu rufe za mu karanta a eh eh farko dai tukunna kafin ma nan akwai wani yawwa akwai wani bawan Allah Ah, alhaji inuwa mai dusa ya turo da naira dubu daya ya ce a sashi a addu'a allah ya biya masa bukatunsa na alheri sai kuma lada haruna da yaranta tana neman addu'a allah ya bata lafiya ta aiko da naira ɗari biyar ita ma allah ya saka mata da alheri alhaji mai dusa sakonka ya iso ladi sakonki ya iso ubangiji ya baki lafiya ya kuma ƙara miki lafiya da imani cikin risin da aka baka ba amma akwai bukata a karanta musu kallon to to akwai wannan kuma malam ga wannan gudunmawa daga ba menene sabon kamfaninmu da muka bude muna so a saba addu'a akwai kaso ko da muka ware na kamfaninmu wanda muke so a sama addu'a duk ah, duk menene aikin da muka yi za mu na cire 5% na lebo da gudun da gudunmawa ko ga gudunmawa ga gudunmawar marayu ko ba haka ba za mu na bayarwa naira dubu bakwai bakwai to masha Allah to sun kawo dubu bakwai ko malam akwai abin da ka menene abin da ke damuna duk aikin ibada in na yi sai na ringa ko menene ko kwanto neman neman me zan yi in samu me zan sun gai in zunga samu in samu nutsuwa to wannan za mu baka shawara daga karshe bari mu karanta gudunmawa insha Allah ta'ala amma dai ka dage da yawan hasbunallahu wa ni'mal wakil da kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ina fata an gane wannan zai kawar maka da wannan kokonto sannan akwai wata addu'a bari in Allah ya sa na abin din ta zan zami magana akan ta ko gobe wanda tana maganin kokonto a cikin zuciya gangare da ibada ko dangane da addini ina fata an fahimta amma dai wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa yana yawan samun kokonto a dangane da addinin sa har ma wani lokaci zuciyarsa tana ce masa waye ne ne ya halitta Allah shi kansa to annabi ya ce in ka zo irin wannan tunanin ko kuma kai wani abu na addini kana yawan kokonto kai ta'awuzi kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan ka watsar da wannan nazarta nazarta da wannan tunane tunane Allah ya shiryar da mu a to jajiya da yau mun hada abun nan akwai wani bawan Allah ya turo da naira 500 wani ma ya turo da naira 500 ami aminu haruna naira 500 wani bawan Allah naira 500 wani bawan Allah shi kuma naira 1000 wani bawan Allah shi ma naira 1000 sannan sai wani bawan Allah naira 2000 hamisu garba naira 200 sai abdul wahab naira 1000 fi sabilillah abubakar ibrahim jarmai naira 500 abana muhammad naira 300 sarafuddin hamza naira ɗari biyu abdulkadir abubakar naira ɗari biyar muhammad abubakar bala naira ɗari uku da hamsin juggal baffarigo naira ɗari biyar ahmad abdullahi naira dubu ɗaya bala uzairu naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira ɗari biyu wani bawan allah naira dubu biyu haruna bello naira ɗari biyar yasir muhammad naira ɗari biyu bulama kamsalin muhammad naira dubu ko kime muhammad ne naira dubu biyu sai wani bawan allah naira ɗari uku da uku sai wani bawan allah naira ɗari biyar sai wani bawan allah naira dubu biyar ko sai wani bawan allah naira dubu ɗaya sai wani bawan allah naira ɗari biyar sannan sai kuma abdulrahman naira ɗari biyar musa naira ɗari biyu ibrahim ahmad naira ɗari biyar abubakar aliyu naira ɗari biyar isa hussein naira ɗari biyu zakariya musa naira ɗari biyu bula makamsalin naira dubu biyu rabiu suleiman naira dubu ɗaya ɗari hudu wani bawan allah naira ɗari biyu wani bawan allah naira ɗari naira dubu ɗaya sai wani bawan allah naira ɗari biyu total kudin da muka samu daga jiya zuwa yau naira dubu ashirin da biyar da ɗari ɗaya da hamsin da uku sai na shekaran jiya naira dubu ɗari takwas da biyar da ɗari biyar da saba'in da shida zuwa yau kuma kudinmu naira dubu ɗari takwas da talatin da ɗari bakwai da ashirin da tara muna addu'a waɗanda suka turo gudunma wannan gaba ɗaya Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa bukatunsa na alheri to akwai kamfanin indomi sun zo za su ba wa aƙalla mutum ɗari ainihin wato abin shan ruwa don haka duk wanda ya san gwauro ne ko gwarangwami to sai ya tsaya ya burki don ya samu abin warware makogaro na fata fahimta kuma wannan kamfani golden feni kamfanin golden feni ne ba na indomie ba golden feni ko domin addu'a golden feni allah ya kara muku golden duniya da lahira wannan kamfani allah ya kara masa albarka sannan sun ce ni ma akwai nawa ina ga da alarma kenan da nawa da alarma dan bai kamata a ba nawa a hana alarma ba ko saboda haka in ma ku gyara ba ku gyara kafin mu fito idan za mu fito mu dafa kayan mu an gane magana da kyau ko so muna addu'a Allah ya kara muku lafiya ya kara arziki ya kara wa kamfanin nan na golden penny daraja Allah kuma ya shayar da ku ya ciyar da ku a bircin aljanna Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi